بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a yammacin ranar asabar yau tara ne kenan ko tara ga watan safar hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1445 daidai da 26 ga watan takwas shekara ta 2023 a wannan shine darasin mu na takwas kuma ina so insha Allah da gande zuwa satin da zamu shiga gaskiya mu kammala wannan littafin insha Allah so sati mai zuwa in har ba mu kammala ba za mu sa ranakun da koda ba asabar da lahadi ba ne mu tabbatar da mun ƙarashe shi insha Allah muna magana akan a mai da martani da mala yake akan wanda suke maganan cewa shafan kafa ake yi yayin alula ba wankewa ba antina ko ya kawo bayani akan shafa wanda yake ba tare da hufi ba su ne wanda yake magana namu tashi gaba ta hudu wanda ya masa ke da al-istighna'u haka ne yace al-istighna'u ay bi ahad al-fi'layn an al-akhar wal arabu idha ijtama'a fi'lani mutaqariban fi al-ma'na wa li kulli wa li kulli wahidin minhumā muta'alliqun jawwazat dhikra ahad al-fi'layn wa 'aṭfa muta'alliq al-mahdhūf 'ala al-mut'ala muta'alliq al-madhkūr 'ala hasbi ma yaqtadīhi lafzuhu al-istighna' wadatuwa in aka ce wadatuwa ya ce bi ahadil fi'ilaini da ɗaya daga cikin ayyuka guda biyu anil akhar a ɗauki ɗaya a ƙyale ɗan uwan shi idan ɗayan da aka ɗauka zai ba da ma'anan da ake buƙata ba tare da an kawo ɗayan uwansa ba wal arabu suko ma'ana tun da aka ce a wanke ba maganan shafa tun da duk ya wuce wannan wal arabu suko larabawa a yaransu idan sama a fi'ilani idan aka samu fi'ili aiki guda biyu sun haɗu mutaqaribani fil ma'ana wanda suke da kusanci a ma'ana idan ayyuka biyu suka haɗu waɗanda kusan duk ma'anansu kusan ɗaya ne wali kulli wahidin muta'alliqun kuma kowane ɗaya yana da abin da ake rataya shi da shi jawwazat dhikra ahadil fi'ilaini to ya halasta wato ambaci ɗaya daga cikin waɗannan fi'iloli guda biyu wa atfa muta'alliqil mahdhuf sai ai atafi a dora shi wancan wanda aka rataya din aka share shi ba ambace shi ba alal muta'alliqil mazkur akan aikin da yake rataye aka faɗe shi cewa shi za a yi tunda duk ma'anar su ɗaya da wancan kuma ana yin haka ne ala hasbi ma yaktadhihi lafzuhu wargwadon abinda lafazin wannan harafin ya ya hukunta idan aka ga akwai bukatuwa za a yi in babu to ya nuna nisancinsu ya kai ga kowanne yana cin gashin kansa ne wannan magana ma ba ta taso ba hatta ka annahu sharikahu har sai da ka dau sai ka dauka ɗayan aikin ma dan uwan ɗayan ne taro suke fi aslil fi'li a wurin asalin fi'ilin su wato aikin da suke yi ka kauli sha'ir malice kaman fadin mai waƙe ne da yake cewa na larabci alaftuha tabnan wa ma'an baridan alaftuha yana magana game da raƙumarsa ne ya ce alaftuha na ciyar da ita tabnan da gari ko rauga wa ma'an baridan da kuma mai ruwa wanda yake mai sanyi dukan abin da ya dai sunansa ciyarwa ko wa taqdiruhu abin da za a kaddara a wannan magana nasa shine alaftuha tibnan wa saqaituha ma'an baridan alaftu hatibnan na ciyar da ita da gari ko na ciyar da ita da rauga wasaqaituha sai kuma na shayar da ita ma'an kaga da as da ma'an duk kusan me ma'anan su ɗaya ne an gane sai aka shafe saƙaituha a wurin aka rataya ta da ma'an ɗin kuma an fahimci abin da ake nufi baridan ruwa wanda ke mai sanyi to wannan shine abu na hujjar malam na hudu sai na biyar ya ce ƙaulu azzajjaj magana azzajjaj ya ce ya juzu ya halasta faɗin Allah ta'ala da ya ce wa arjulakum da ƙafafuwanku ai ala ma'ana zanna yana ɗaukan ma'ana abinda Allah ke nufi cewa da ƙafafuwanku ai fagsilu bi hafdi arjulikum ku ku ku mene ku wanke ƙafafuwanku bi hafdi arjulikum kuma aka yi shi yasa aka yi mene aka yi kasra a wurin arjuli aka sa kasra alamun ɗin li'anna qawluhu ta'ala domin faɗin Allah maɗaukin sarki a cikin wannan aya da ya ce ilal ka'abaini zuwa gwiwan ƙafa qaddalla ala anna tahdida yufidul ghasla wannan qad haqiqa dalla yayi nuni ala akan cewa anna tahdid ya iyakan ce wanda aka yaka ce zuwa idan sawu wannan faɗin iya idan sawu za a tsaya da wanke ƙafa yufidul ghasla yana nuna cewa wankewa ne aka ce ai inda shafa ne ai ba za ka kawo maganar idan sawu ba tunda shafa ba abin da ya hada shi ba da idan sawu Mala Abdurrahman how are you Masha Allah an gane ko kama fi qaulihi ta'ala kama yanda yazo a fadin Allah madaukakin sarki da yace ilal marafiqi zuwa idan gwiwan hannu Al-Ka'ab shi ne muka ce idanuwan ƙafa, Al-Mirfak fa, gwiwan hannu. Walau aradal masha inda a ce shafa Allah ya nufi a wannan aya, lam yahtaj ila tahdid da babu buƙatuwa sai an buƙatu zuwa ga cewa ga iya inda za ku wanki. In shafa ne ai ba faɗa ce daga iyaka za, kawai ana cewa ka shafi fuskanka ne. kuma ma a batun shafa kaga ai ba kafa a ciki sai idan huffi ne kasa huffi kuma tun a farko ba mu da matsala da shi ba wanda ya sabani akan cewa halasta ai shafa akan huffi la iyaka kowa ya sani shafa akan a saman huffin ake yi kuma daga cikin abin da kila muka manta ba maimaita ba shine shafan zuwa ne kawai banda dawowa ba kaman shafan kai ba kun ga shafan kai tafiyan wajibi dawowar sunna an gane to amma idan zaki shafa akan safa ko akan huffi tafiya ɗaya zaki ba za ki dawo ba an gane ko yawwa to ka ganin da har Allah ya ce zuwa wuri kaza zuwa kaza ya nuna cewa babu batun shafa kafa wanke sa ake yi shi yasa malai ce kama fi qaulihi ta'ala kaman yanda Allah ya faɗa gangane da shafan kai ce wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunanku bai ce zuwa kunnuwanku ko zuwa kwiɓin ku ba, kawai da an faɗa maka da ina kai yake farawa, ko yana fara daga maɓuɓɓugan gashi zuwa haɓa na ƙasan na ƙasan na ƙasan baki. Jama'a muna tare? Yawwa. Min gairi tahdidin, Allah bai iyakance a wannan ayar ba, ya ce ga iya inda za a shafi kawuna, sai tun da sananne ne ma'aruf mun san ina kai yake. wa yutlaqu al-mashu 'ala al-ghasl kuma ana sakin kalmar al-mashu akan al-ghasl wanda yana iya shafan ya zanto ma shafan yana nufin wankewa kenan malama ya ƙara kawo hujja mai ƙarfi akan wannan intaha maganarsa ta ƙare wannan maganar da az-zajjaj yayi yana cikin littafin al-muraqqatu mujalladi na 1 shafi na 400 sai dalili na shida da yake tabbatar da cewa wanke kafafuwa ake ba shafa ba malice kadhalika kamar haka nan kuma qad ajma'al jamhuru manyan malaman fiqh sun tarayya sun tafi ala akan ce ala wujubi ghusl rijlaini akan wajibi ne wanke kafafuwa duk kusan malaman fiqh da suka yi fice sanannu a fagen masana harkar sun hadu ba su yi sabani ba akan cewa kafa wanke ta ake babu wanda ya ce a shafi kafa ba wanda cikinsu ya fahimci cewa shafan kafa ake yi kaga yanzu ko kai da ka zo ɗan ƙarshen zamani da ilimin naka ma bai wuce cikin cokali ba kaga ba zai ka kwance waɗancan ba shi yasa za ku fahimci rashin kunya wasu da suke da iddi'ain ɗaliban ilimi mutum ya zo kaje yana kiran sunan imam malik kaba yana kiran sunan kanin baban shi to ai maliku ma ya ce kaza to ai malik ma ya kuskur inna lillahi kai gidanku ma ba da kai malami bane a gidanku wata tambaya ta kaza ce a ku dai kira malam a gidanku ma ba a yadda kai malami ba ne ballantana a unguwarku ballantana a garinku ballantana a ƙasanku sai ma maliko duk duniya ta da su malamai ne duk duniya ta yadda da imaninsu da nagartansu da ƙarfin iliminsu da nagartan ilimi an fahimta sau da aka abi rayuwa a hankali yan waɗannan ɗaliban suna na yanzu suna ta tasowa suna ta rashin kunya kuma ba su kaiwa ko ina sai kaga ilimin bai albarka ba sun faɗi ke taso shekara ɗaya biyu uku shi kenan sai ka ji baka jin ɗoriyar shi ya tasa waɗanda suka fi shi alkhairi yana ta zagi alhalin shi ne bai fahimta ba ma shi ɗin ne ma bai gane ba da ƙananan shekaru ba ka samun ilimi tarin ilimi a lokaci ɗaya dole sai ka an samu tuli zamani sai ka ɗau tsawon lokaci kana yin sa sannan kake fahimta saboda duk kusa a farkon karatunka akwai kurakurai da yawa ciki da yawa sai ka yi gogayya da lokaci ka yi gogayya da littattafai ka yi gogayya da malamai rabbaniyun na gaske jikakkun malamai na asali sannan sai ka gana shaida shirme kake ta tai sau da aka abi a hankali abi a hankali Allah shiryar da mu to wannan mala ya ce kamar haka malamai sun hada akan wajabcin wanke kafafuwa wa qad tawatara anin anin nabi sallallahu alaihi wasallam mala ya ce haƙiƙa tawatara ya zo ta riwayoyi masu yawa wanda ba zai yiwu a ce ƙarya ba ne shi ne tawatir aka ce hadisi mutawatiri ma'ana hadisi ya zo ta riwayoyin da ba zai yiwu a ce wannan hadisin ƙarya ba ne kun fahimci maganin a ce mala abubakar mahmud guni ya ce kaza sai a je a ce ai shek abdullawab abdalla a kano ma ya faɗa an je maiduguri an ji shek wane ya ce wane kaza wane kuma duk mutane adalai wanda ba taɓa tuhumansu da abin da ba haka ba. Kun fahimci magana ko? Ko ba tare da kila sun ma haɗu da juna ba a kan wani abin nan. To ma'ana dai magana ta zo, akwai magana da in ta zo kawai ƙareta ta ma ba zai yiwu ba sai dai sallamawa. To maganganu sun zo, riwayoyi sun zo daga annab sallallahu alaihi wasallam, in aka ce mutawatiri shine muka ce ma'anansa ta hanyoyin da ba zai yi a ƙaryata ingancinsu ba shine malamai suka ce yana farawa daga ƙaranci a samu mutane adalai mutum arba'in su faɗi magana kuma duka ta zama iri ɗaya kun fahimta a fara mutane da an yadda da tsoron allansu da imaninsu da iliminsu da tsantseninsu a rayuwa sai su faɗi wata magana sai a ga kuma kusan mutum arba'in daban-daban sun faɗi wannan magana to shine tawatir ya abu ya zama tawatir to shine malai ce an samu ya zo ta hanyar tawatir tawatiranci daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zalika cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wanke kafa yake kun fahimci magana to kai ko wani karambani zai kai ka ka sauka ka koma wani abin da gashi ana tabbace shi annabi yayi kama qala al-hafiz ibn hajar kama inda hafiz ibn hajar Al-Hafiz ibn Hajar Allah ji kansa da rahama ya ce, wa annahu lam yathbut an ahadin min as-sahaba ba a samu wata magana ko aiki tabbatacciya ba daga koda mutum ɗaya daga cikin sahabbai khilafa zalika akan cewa ya saba fahimtan wai kafa shafanta ake yi ba wankewa ba ba samu ko mutum ɗaya daga cikin sahabbai wanda ya ce shafan kafa ake yi ba a duk faɗin sahabban nan wanda annan sulasulan kansa ya rasu ya bar sahabbai kimanin dubu ɗari da goma sha shida ne to ba wanda cikinsu ya kawo cewa annan sulasulan shafan kafa yake yi illa an aliyin sai dai riwayar da ta zo daga sayidina ali bin abi talib wa bin abbasin da abdullahi dan abbas kun ga ka sayidina ali a farko wannan kaga ya kanuna maka din da yasa shi'a kenan su su kankame abun saboda sun ja ce sai na aliyu mahaukata kuma na sai na aliyu yana raye shi zai fara yakansu yanda annabi isa da yana raye shi zai fara yakan kiristoci to hakanan sai na ali bin abi talib da yana raye shi zai fara yakan yan shi'a da kansa saboda su sun zo da sabanin abin da shi ya rayu a kansa annabi isa ba zai ce ma Allah ta'ala in qultuhu faqad alimtahu ba Allah abinda suke cewa ni dan Allah ne kuma ka in na faɗa Allah kai ka sani innaka ta'lamu ma fi nafsi wa la ma fi nafsik ai duk abin da ke zuciya na ba ma wanda na faɗa ba ka san shi in ma nayi nufin in faɗa ko na kudirce haka a rai da Allah ka sani an fahimta to haka nan kun san su ma suna allantar da sayyidina Ali daga cikin maganganun su suna cewa a manzancin da aka aiko mala'ika Jibril ya kama annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuskure sai na Aliyu aka ce ba sai mustaqilli sai ba sai na sai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan tuhumar Allah ne saboda Allah ya ce muta'in samma amin an fahimci wannan ko yace nazala bihi ruhul amin Allah ya ce shi amintacce ne ba zai ha'inci ba kuma ba Allah ba zai zaɓi gaula ya aiko shi ba a cikin mala'iku ko mutane. Kun gane maganan ko? Sannan kuma wani irin ma rashin hankali ne za ka kasa bambance ɗan shekara goma sha da ɗan shekara arba'in ko makaho ne kai ka riƙe naman jikinsa ai kasan na wanda ya nuna. Ballantana har ka gan shi, har ka ji muryan shi, ko a sauti ala ya sautin ɗan shekara goma sha ɗaya daidai da ɗan shekara arba'in a murya kaɗai. kun fahimci magana to wannan yana daga ciki Allah ya shiryar da su to da in banda malai ce babu wanda ya sabani akan cewa wai wakafa wanke ta ake in banda sayyidina Ali bin Abi Talib da Abdullahi bin Abbas da Abdullahi dan Abbas yau naga ana ana bace ajin nan first in history ha mama kin gaji ko ni kaina da aku banni baccin zan yi wallahi tun shekaran jiya ban yi bacci ya kai na awa uku ba wallahi kun san rasuwan da aka yi zan kwanta kenan jiya suka kira ni tun da muka fara zariya sai da ga mata wanka wurin karfe hudu na asuba sai bakwai na kwanta tara ko muka fita jana'iza jikina ga ɗaya ba karfi da zan kwanta yanzu wallahi zan iya baccin awa tara ban tashi ba na tabbata wa anasin sannan sai kuma anas bin malik an gane ko kun ga waɗannan sahabbai guda uku cikin sahabbai dubu ɗari da wani abu sun zama wal'andaru layukas ko abinda yake wanda suka zo da shi ‘yan kaɗan ne to su ma ɗin wani zai ce yawwa to ai ba ya ce babu wanda aka samu ya taje ce wanke kafa shafan kafa ake ba sai mutane nawa sai sahabbai nawa sahabbai uku su ba mutane ba kan shi mu ce sahabbai ko duk da mutanen ne amma kiransu da sahabbai ya fi girmama sai sahabbai uku na farkon suwa ne sai na ali bin abi talib na biyunsu abbas bin abdullah ko a abbas bin abdul muttalib sai wane anas bin malik su ukun nan to su ma sai malai cewa qad sabata su ma ukun nan ya tabbata a tarihi anhum an samu an bi tarihinsa an bi diddigi an ruju'u sun dawo daga wannan fahimtar nasu an dalika daga cewa kafa shafa ake yi sun dawo daga fahimtar daga bisani sun fancewa kafa wanke ta ake yi an gane ko kan wanda ya mun fata wancan bi intaha ala ce magana ta ƙare na ga abin da kuke ta tashi a social media kenan kwaye ku gama Allah ya samu dace Allah ya kyautata ƙarshen mu amma da can duba al-muraqqatu mujalladi na ɗaya shi ma shafi na 40 an can aka ciro kamar yadda aka ciro maganar baya sai gaba ta nawa 47 a nawa da tara to Allah ya taimaka nawa da tabbakwai ne wa min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu kuma yazo daga hadisin abi hurairah Allah ya kare da a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama atal maqbirata lalle manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi yazo makabarta baqiya kenan ko fa qala sai aka ji Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma'ana da dash dash yayi maganganu masu yawa hatta har sai da ya kai lokacin da ya ce ma'ana duk ku kyala wancan bai shafi maganan mu ba nan inda za a faɗa abin da ya ce shine abin da muke bukata da ya shafi maganan da muke yi qala aka ji ya ce fa innahum su al'umma na menene ya fada a makabartan bari ku ji wannan ko za ku yi ganewa fa innahum ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjirin lalle su al'umma na za su zo ranar alkiyama gurran suna masu farin goshi muhajjalina da farin kafafuwa min alwudu na gaban da ake wankewa na alola saboda alola da suke me farkon hadisin hmm ku fada mun da Hausa nake so ba larabci ba yana nan a baya yawwa a cewa yayi na yi gurin ina ma da na ga ‘yan uwana, ina ma da na haɗu da ‘yan uwana. Kuntuna? Yawwa, ai kun yi biki har biyu dole karatu ya rauni. Ba kun kai amarya ba? Ai shi kenan. Ya ce, Na yi gurin ina ma da na ga ‘yan uwana, sai sahabbai suka ce, Ya manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallam, ashe mu ba ‘yan uwanka ba ne?’ sai ce a'a ku sahabbaina ne abokan rayuwana ne matsayinku ya wuce wannan ‘yan uwana su ne waɗanda ba su zo mun haɗu ba amma sun gurin da sun ganni da na gansu irin su umar shehu zaria kun gane na so na gansu sun so su gani amma Allah bai kaddara ba sai a kiyama insha Allah to shine har sai suke ce mishi to ya zaka gane su tunda ba su zo ba ko baka gansa ba sai shine ce hatta bai tattaunawansa suka ta yi har sai da suka zo kala ya ce fa innahum ai su waɗanda na ce ‘yan uwana ɗin ne ya tuna yau malƙiyama za su zo filin alƙiyama gurran da farin goshi muhajjali na da farar ƙafa da hannunsu suna haske min alwudu'i saboda alola da suke yi malam da kanshi ce taqaddama takhrijuhu takhrijinsa ya fita fi hadith a hadisi mai lamba na bakwai a na wakila na ku na tara kenan kun gani can falalan alola a farko da muka faro sai a je ai muraja'a tunda an gama biki ai abin da yake nufi min asaril ghasli saboda tasiri gurabu na alola da shine yasa gabban ke haske fa ya'rifuhumur rasul sallallahu alaihi wa sallam wanda da wannan neman na Allah sallallahu Alaihi wasallama zai gane su, amman ladina layak siluna ko? Su ko waɗanda layak siluna, ku gane me yasa ya kawo mana hadisin makabarta a sama, saboda ya ciro mana maganan alola da ke cikin shi, ba labarin makabartan zai ba mu, shi yasa ya sa da dashi tashi ɗin nan guda uku, yana nufin akwai wata magana a baya. kamar yadda inda a gaba ka sana nufin ka ƙara ka ƙarisa da kanka sauran bayanin da ke gaba ma'ana ka mana gana an je makabarta amma ba jana'iza zai koya mana ba sai ciro maganan za a gane mutane sau da hasken alolan su ranar alkiyama kun ga shine abin da muke nema ba wai labarin makabartan bane hukunci ake so a ɗauko to shine a nan da annan sulasu ne ce za a gane saboda a wanke gaɓaɓinsu na alola sai mala ya ce ai auna ke nufi gurabun da suke wankewa na alola ya sa annan sulasu nan da ya gane su shine dalilin wancan hadisin sai ce amma ladina la siluna su ko waɗanda ba su wanke kafafuwan suke cewa shafa za su yi fala ya arifuhum yawmal qiyamati annan sulasu sallan ko ya gan su ba zai gane su ba eh to din ma babba wallahi babba saboda ai ba ma wannan ba ne, da a ce ma ba zai gane su ba ne za su samu rahama ai da sauki. To babban matsalan ita ce ma annan sulasulam zai kore su ne daga rahamar Allah. Ba mun sha karanta hadisul haud da ku ba, hadisin tafki, Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce Allah ya bashi tafki a ranar alkiyama, wanda duk wanda ke biyan sunnansa zai sha daga gare shi. manzo Allah sallallahu alaihi ce idan aka ce ki hau abun hawa motar ki mai tsada ko dabban ki mai lafiya ki je ki 360 ki zagaye tafkin ruwan ki dawo daga inda kika tashi point inda kika tashi masirati shaharin sai kin tafiyan wata ɗaya kan ki dawo ko Saudiya zaki ko kwana takwas ne ko sha biyu in kina da zangon akwai hanya mai kun fahimci magana a abun hawa na ƙasa ba eh to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce masirar shahar kar ku manta yace in ka sa ruwan a baki ahla min al'asal in ka sha shi yana da test ba irin na duniya bane a ce testless wane ne less less less less oho to shi wancan testful kenan yana da yana da ɗanɗano Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ahla min al-asal in ka sha yafi zuma daɗi in ka kalle shi a ido ko baka jin kishi sai ka ji kana sha'awan shan shi ya ce wa abyad min al-laban ya fi nono haske in ka kalla ya fi kindirmo nono mai kyau haske da zaka gani an gane sai ya ce a wurin duk wanda zai zo tafkin zai zo ya tadda ni an riga an kai ni wurin ina jiran shi haka yace ana fatarkum alal haudi ni zan riga ku zuwa tafkin duk wanda zai zo tafkin ni na riga na isa zai zo ya tadda ni a wurin yace akwai disposable cups a wurin kofi wannan an sha ake yarwa yace adadin kofin da Allah ya aje a wurin adadin taurarin da ke sama haka annabi sallallahu alaihi ya faɗa yace duk wanda ya sha duk wanda Allah ya sa ya sha daga wannan ruwan to ko ya shiga aljanna sai dai sha ruwa dan sha'awa ma ba shi baki shi har abada nan Dr. Subai'a ta ce ku rinka shan fiyota guda goma ka ku gan kaje bakunta ka shiga akun ba bandaki mai kyau ko ba haka bane to banda aljanna hmm? to in ka sha wancan shi annan sallallahu alaihi ba za ka ji kishi ba har abada har abada Allah ka sa muna da rabo wasu malamai suka ce shine ma'anar faɗin Allah inna a'taina kal kautsar ma'anar a'taina kal kautsar a lugha shine mun maka kyauta mai yawa to sai suka fassara wannan tafkin ita ce kyautar shine zaka je in musulmi ya rasa shi Allah ka shayar da shi ruwan alkausara wannan addu'a ce mai kyau ko shakka ba tunda an yana daga cikin fassaran da wasu malamai suka yi jama'a muna tare yawwa to wannan mun ce annan sulasan ba zai gane su ba shine abinda da ya kawo nan dogon bayanin to annan sulasan ya faɗa cikin hadisin sayul bukhari ya ce idan na je ina gane al'umma na da wannan gabbai na alola ɗin ya ce wasu mutanen sai in ga zudahun mala'iku sun kaɗo su sun taho amma kuma ni ina wurin tafkin kunsa ya ce zai riga kowa zuwa sai ya haka da hannun shi rinka cewa ummati ummati ummati al'umma na ne irin ko daga nesa baka ji me yake cewa ba haka da yake na taho taho taho ku zo ku zo mala'iku sai su karkato su sai sun zo da su sai su ce da shi qad baddalu wa ghayyaru ba daga ba ba rashin sani yasa kaga ba mu kawo su wurin ka ba Allah ne ya ce an tsame su wamtazul yawma ayyuhal mujrimun a tsame su daga cikin al'ummarka laifin su baddalu wa gayyaru sun canza abin da ka zo da shi sun zabi wani ba shi ba ka wanke kafa sun yi shafa akan kafa kuma suna sane da hadisi da aya ka ce ai sunna sun yi bid'a kun gane magana Fanon Slav sai ce a wannan lokacin ne kuma sai ma mala'iku haka da ba haka yake ba da farko ya ce zai juya hannun sai na fasuhkan fasuhkan fasuhkan ko anan ne kai ma yaro haka me zai zuwa zai yi zai zo ba kana mai haka zai juya san ya zo jiki zai tsari Fanon Slav sai ce sai ce fasuhkan ma'anar sokan shine bu'dan nesa nesa ku raba ne da su ku raba ne da su an gane yawwa Allah kai mana tsari. Qala Ibn Hajar Ibn Hajar ya fada cikin Al-Fath Fathul Bari kitabu Riqa'iq babu as-sirat jasru jahannam Allahu akbar. Babun da ya magana akan sirati gada ne akan wutan jahannama. A hadisi na 77 wanda yake cikin mujalladi na 11 shafi na 449. yace qad sabata annal annal ghurrata wat tahjila khassun bil ummati al muhammadiyya alhamdulillah yace qad haqiqa sabata ya tabbata a hadisai da ayoyi annal ghurrata wannan hasken da fuska za ta yi na goshi wat tahjila da hasken da kafafuwa da hannaye za su yi da ake wanke su na alola khassun wannan yake banta ne bil ummatil muhammadiyya ga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam mu kadai za a gani da wannan filin kiyama mutanen annabi Musa da annabi Yaqub da annabi Yunus duk ba za su gani ba ga su za mu aljanna ma mu za su ga muna shining kun fahimci magana muna haske haka za mu fito a cikin su uniform din mu daban a filin alkiyama wannan ga wanda ya imani kuma ya aiki na gari to mala ya karkare maganan wanke kafa ko to sai wani bangaren abin da ya shafi a yin alola din malaci aswak aswaki duk da duk karfi na ya kare dabara kawai nake in ga inda zan tallaba mun shi asiwaku shine yin aswaki ko da Hausa ma ka ake cewa ko wasu kalmomin duk ba a da shi karere ake yi a ce sabulu as-sabun ran ce sabulu ko makabarta shi ma makabarta ne ba mamu da wani in ba shi ba dake hakan ce kushewa ko amma kushewa asalin kabarin ne akwai me ban ji ba hurumi sunan da ake rufe mutane? hausan wani gari? hurumi? kuma a gombe aka kuke cewa? mene kare ni da ilimin ji mene? hurumi to ba kuma da haramin makka? hurumi? wala an taba ji ba inda ake rufe mutane ana kiran shi haka wannan hausan katsina ne ko ina katsina ce ba ai da ji to wani bangare ko ajiya to ke ma baki je hurumin baga gidan tijiya kin sani ko amma karɓar hausa bakwai ce ko banza bakwai ce eh mana ko kun san yawanci ana gwaranci da yawa asalin tatacciyar hausan sai an koye ta tana kuma da wahala to an dai fahimci saƙon aiko to kowa sai ya faɗa da abin da yake fahimta Allah ya ji kan wanda suke kwance a can in namu ta zo Allah ya samu cika da imani malace zai magana kan aswaki aswako idan ka ce aswaki shine ma dukkan wani abu wanda yudlaku bihi alfamu ake cukurawa ake goge baki da shi min al'idan na daga ɗanyen itace ko busasshe. Ɗanyen ko busasshe ana ce masa al'idan. An gane? Ya. E lissafa na nawa kika samu ni ai lissafa ma ya kwace. Sha nawa? Amma ba mu sa wancan attar ina ke. Wannan an raddu alaman ƙalibin masu baki irga da shi ba ko? daga wanne kika ta kika yi na ƙarshe gaskiya ne to yanzu da nawa na nawa muke asiwak na nawa ne 18 to muje zan zo fitar da nawa insha Allah matsala ta 18 game da alola ita ce asiwaku kamar da muka faɗa yin aswaki idan ku aka ce aswaki mala ya fassara ma'anansa yace ma shine dukkan wani abu wanda yudlaku bihil famu ake goge baki da shi ake cuccuɗa shi a cikin baki min al'idani na daga itace itacen ne zanto ɗanye ko ko ko busasshe duka ana yi da su ya halasta wasu ma ba ka ji an ce maganin amosani na ka sai ka ji an ce asuwaki ake da shi ba wasiwaku kalmiswaku wal jam'u sukun da aka ce asiwaku kuwa kama ana nufin miswak da ana iya kiransa haka wal jam'u plural ɗinsa jam'insa kuwa shine sukun guda ɗaya shine asiwak ko miswak guda ɗaya jam'in kuma shine sukun wa aslu siwaki min shajaratil araki asalin aswaki ɗinnan kuwa an samo shi ne daga bishiyan al'araki sunan bishiya ne wa huwa shajarun mala yace wannan al'arakin kuwa wata bishiya ne ma'arufin sananniya ga waɗanda suka santa inda ciki dan ta yuki da mu santa anan ba ko yustaku bi furu'iha ana goge baki da reshenta bi furu'iha rassanta ɗan itacenta da suka fito da ku ji dalilin haka din amma ma ba akwai akwai wani ɗan itace da ake ce mamulu a'a banda dalbejiya wani wanda yake kumfa kun san shi ko akwai wanda yake kumfa da muna yara iyayenmu na yawan goge baki da shi an babu makilin kuma yana magani yana sa hakori ya haske ko yana maganin wannan bai da za ku ga ana yin dannin gona da shi ana kewaye gona da shi ɗan lambu haka dandazo Allah ga mu gare ka mun zo bariki to shi an dai gane shi ko galibi za ku gan shi kore ne kore ne shi yana da ɗan ɓawo haka bayan shi cikin shi kuma akwai ɗan itaciyar sosai in ka goga a baki za ga yana kumfa yana kumfa an goga shi a baki a musan ko shi ne ba amma dai da muka duba wannan intanet ba shi ba irin wancan wanda nake faɗa muku ba ne la'allah ƙasar larabawa suke da shi a sahara ƙwala abu hanifa abu hanifa allah ya masa rahama ya ce huwa afdalu ma istika bi far'aki wannan bishiya ta al'ara'ik al'araki ko ina cewa ara'ik ara'ik gadon angwaye ne aljanna alal ara'iki yanzurun wata ta ce in al'ara'iki jam'u arikatun arika shine plural din ara'ik gado ne daban-daban aljanna din kika kwanta ajiya kika huta da yamma gada ya tashi aiki kina dagawa zai tashi a wurin kawai wani ya sauka ai ba gyaran gado ai ba gyaran gado hankalin ki kwance malaku za su rinka ajewa in ta ce Allah ka sa muna da rabo haka ko baki sami Italian bed a nan ba kawai kakki ci haram ya hakuri wallahi ko a tabarma ki kwanta kwanta ki wuce duniya ba wata tsiya bace ana gama ta an gama ta ba za a yi ta biyu ba Allah ka ba mu karfin imani da hakuri ko afdalu ma istika bi far'ihi mala yace shine mafi falalan abin da aka yi aswaki da shi wannan bishiya din min ash-shajari na daga bishiyoyi wa atyabu daga cikin abin da yasa aka ammace shi kuma shine shi yafi dadi ma ra'atul mashiyatu ra'ihatu labanin wato kuma yafi dadin kamshi na daga abin da dabbobi ke kiwo na kanshin nono ma'ana idan masu kiwon dabbobi dabbobi suka ci wannan bishiyan to hatta nonansu idan an tatse su nonon yakan zamto yana da wani ƙanshi mai daɗi da yake wanda ke sa sha'awan asha kun fahimta saboda ai ko mace ne mai shayarwa lafiyan ɗanta yana da alaƙa da irin abincin da aka ciyar da ita haka ne wanda suka san abun nan daidai nake kai ko to su ma nan dabbobin haka ne idan suka ci wannan bishiyan to sukan samu malam ya ce ya fi nonansu yakan yi daɗin sha na daga cikin kuma na kuma yana ƙanshi wanda yake mai mai daɗi akan so la'alla kila ma ana iya ƙara mai farashi akan sauran saboda zai zamto yana da tsada wannan ko shakka babu yanzu ba ku ga ko nan ka je shika ba kun san shika ya suna agric abin nan na shika napri hanyar funtuwa hanyar giwa ba akwai ba ana kiwon dabbobi ba nakan shiga nan in sai nono da sauran bai kamatan fada nan ba ba tsaro ta ma dai akwai eh za a bara goge ba Allah zai tsare mu insha Allah amma sun kashe ma shahada ce bi idnillah to saboda haka nan a suna da abubuwa masu kyau a wurin ba talla nake musu ba amma galibin kana so ka sai abin da ka san lalle ya cika ka'ida na ilimi ko ki dabba la kai kiwo ko kalan kaje wurin nasu baka breed mai kyau a wannan to in kaje za ga akwai wurin da kawai ciyawa ake noma ya kai hekta nawa ga bohol nan an yi yi a wurin nan ruwa ana shayar da ciyawa in ciyawan ta taso mashin zai zo ya yanke ya daure da kanshi ya tara ma shanun da za su sha saboda shanun wannan ciyawan ne kadai zai sa su ba da irin nonon da ake so kun fahimci magana to shi ba maki ma anan suka sato a wurin sabbai kaga mutabai sun san agriculture kenan tun daga sha sun faɗa mana sun faɗa mana wannan shi yasa an kana so ka tsira duniya da lahira kawai ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ganka dan birni kuma wayayye a duniya da lahira Allah ya taimake mu malai ce qala abu ziyadin abu ziyad ya faɗa ya ce minhu daga wannan dan itacen ne dai har wa yau tuttakhadhu hadhihi almasawik ake samu ake ciro irin waɗannan abubuwa da ake yin aswaki da su min alfuru'i na rassansa a ɗan ɓantalo rassan an gane ko wal'uruki kuma shi ba wai reshen shi kaɗai ba wal'uruk jijiyansa ma saiwa kenan ko ina ga saiwa shine jijiyan abu to saiwar shi ma ana asuwaki da shi kun fahimta min alfuru ana ciro resan shi a itace da shi wa a yi asuwaki da shi wal'uruki sannan jijiyansa ma akan ciro shi ma a yi asuwaki da shi na tabbatar wannan kai ya kamata mu nemo wannan dan abin nan nan wanda za su ke wuce wanda ya je saudiya ya kamata su sa na san nan zai fi sauƙin kera a same shi an fahimta eh kuma na riga ku zuwa to Allah ya sa in samu zo da shi to ai ko busasshen ne al'aida ne a can mun fassara da danye ko busasshe duk ya halasta sannan kuma kin iya bin kwakwaf zaki ya samu danyen eh akwai wani Muhammad Abu Al-Amin Abu Muhammad yana Madina yanzu da zan mishi waya ina da wani in dai ana samun danyen in dai a Saudiya yake zai samu shi baya so ya riga ya san Saudiya ciki da bai abokin mu ne a can aka haife shi iyayensu kansu shekararsu 150 a can su yan ƙasa ne na gaske yan ƙasa ne na gaske ma har larabawa na girmama su wal uruqi da jijiyoyi to ku ji wata magana mai fa'ida anan sai malam ya ce wal uruqi amma kun ga jijiyan wannan a itaciyan al'araki din ya ce ajwadu shi ya fi kyau da dacewa anin nasi ga mutum ya yi amfani da shi wa ajwadu anin nasi al'uruki, wanda ya fi dacewa ga mutum in zai aswaki da shi shi ne jijiyan, dabbobi kuma a ba su ganyen. Kun fahimci magana? Ba ga sha can ya ce dabbobin da suka ci sun fi kaza da kaza ba? To sai ce kai kuma ɗan adam jijiyan shi ne fi dacewa wa ajwadu anin nasi al'uruki. Wanda ya fi dacewa ga mutum ya amfani da shi a matsayin aswaki shi ne jijiyan wannan itaciya ɗin. wahiya takunu wasi'atun ita wannan bishiyar idan ka ganta tana kasancewa zaka ganta ne wasi'atun tana da fadi mihlalan wahida wanda take taruwa a wuri daya ta tara a wuri daya ce yado me take yado da shi shine arakin waɗannan saiwoyin itatuwan da ake aswaki din da shi da za ku ganta kenan za ta kama da wani irin bishiya ne kan taro wuri daya akwai wani bishiya da ke kama da tsiro da ke kama da ne abinda ake karya sihiri din nan da shi magariya magariya kafin ta bishiya in kun kula ta kan wani taro a ƙasa ta fitar da abin nan eh an fahimci magana to kaman shi gan kamar haka ala bin shumailin ibn shumailin Allah ya masa rahama ya ce al'araku shajaratun tawila al'araku din nan bishiya ce mai tsayi ma'ana akwai wanda take yin tsayi daga cikin bishiyoyin ba lallai ka ganta kaman wannan ba wata takan yi tsayi sannan kuma khadra'u ganyen ta kore yake zuwa shar ma'ana ko ta bushe ba ta canza kala akwai bishiyar da in tana danyi laganta koriya in ta bushe sai ta koma yalo ko kamar wannan bishiyar ma na tsakiyar makarantar nan haka ne yanzu kunkulan akwai ganye mai rai a jiki za gan shi kore ne shar amma can da zake kakkaba sai kaga ya canza kala ya koma yalo to ita ba haka take ba da tana danyenta da ta bushe duka yalo ake samunta an fahimta sannan malam yace na'imatun da ainun kika ce na'imatun da hamza ya zama bacci ko na'imatun mai taushi ita ce ya ce mai taushi wanda ba ta karya dasa shi an fahimta mu yanzu wani daga yana addasi bakin na ta jini ka samu mai taushi Allah bai kanka da cuta an gane ko ka tauna sai ya taushi kathiratul waraqi tana yin ganyayyaki da yawa in kin ganta wal agsani kuma tana da rassa tana yin reshe shi ma mai yawa khawaratul udi tana da taushin itaciya inda za a ce a sare ta nan da nan za a tsintsinke ta bata da matsala da sai an wasa gatari tanbutu bilgur tana fitowa ne a kwari tanbitu bilgur inda take tsiro ta fito galibi a kwari take fita tuttakhadhu min halmiswak ana cira ai aswaki da ita sosai wannan kana tabbatan kaje Madina zaka same ta dan Laraba ba su yadda tarihi irin wannan an gane ko malai ce al'araku a ƙarshe dai ku sani wannan aswaki da bishiya da ake magana shajaratun minal hamdi bishiya ce wanda take da wani sinadari wanda yake yakan ƙwayoyin cuta shine alhamdu din ma'ana akwai wani acid a cikin ta kun sa akwai wani bishiya akwai wani itacen da kana sai ka ji shi da yaji yaji a baki shi ma haka yake ko yana radadi wannan kan ni ko yanzu ina da su to koma dai ita ne kai zan je in duba kila yana da shi wallahi yana kanshi akwai wani da nake da shi na bude sai yana kanshi a Madina nan siya kuma da tsada a Saudiya ni wannan a cikin leda yake suna sa a leda kuma su daure okay a hajjin da ko yawwa a tun da aka yaushe rabanki da Saudiya mama kika bayan corona kin je to ba saudiyan da kika sani ba ne ta canza ta canza inda kin je bayan corona to za ki san an buɗe faben wata tashi alkiyama a wancan wannan previous knowledge gare ki to na gane shi ma yana magani yana ɗauke da acid ɗin da ke to shi ne ma'anan alhamdu ɗin nan da Allah ba ku kanin ƙara wayewar musulunci kun ƙara gane komai na musulunci ko asalin ma farraqna fil kitabi min shay komai na nan alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu Allah ya taimake mu alwahidatu arakin wanda mun maimaita wannan guda ɗaya ana kiranta suna arakun wa jam'uhu jam'in ko shine araiki shine araik ko intaha karshen maganar sa wannan yana cikin lisanul arab mujalladi na 1 shafi na 268 mala yace to ku sani yan uwa musulmi wasiwaku shi aswaki fa mustahabbun ana son shi mustahabbun ma'ana sunnatun ana cewa mamduh ko mandub mubah mustahabi nafila sunna duk suna ɗaya ne duk abu ɗaya ne annan sulasula yana yi son shi sosai sunna ce shi aswaki mustahabun abun so ne sunna ce ta farin jakada sallallahu alaihi wasallam fi auqatin kathira a wasu lokuta masu yawa kama sabata anin nabi kun gani ko kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yastaku manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance yastaku yakan sa ta ce ya goge bakinsa inda kulli salatin yayin kowace sallah kafin mu ci gaba da hadisin nan karna manta a can da muka ce itaciyan danye ko busasshe ya halasta kana azumi ka yi aswaki wanda da itace wanda yake da ɗanɗano kamar dalbejiyan da kuka fada kun fahimci magana kamar ni kam dalbejiya a ilmance yana da wani amfani ne ga lafiyar mutum na gana wankan jego da shi mata a ƙasar hausa maza kuma na aswaki akwai wanda suke da wani ilimi game da shi na'am yana magani sinadarin mene ne kunin wanda kunin tsamiya kuma na malaria na maganin malaria to to ma'ana to amma an ci abu mai daci kuma yana shafan hanta shi bai da wannan side effect wace wata ta je ce mana bincike game da dalbejiyar ne ya kamata mu sani saboda ana hulla da shi sosai ya kamata in yana da alkhairi mu amfana in kuma yana da cutarwa mu san da zamu faɗakar da to ai ba mu yanzu ma masara ba ta fita ina ga 'ya'yan mai eh ya excellency amma mai dai wannan da ake girki da shi man shafa Allahu akbar man dalbejiya numfashi wallahi zai yi zai yi kunga wanda suka je saudiya a cikinku suka je uhud wurin da shuhada din nan suke su hamza ba kai dutse a gefen shi ba to in ka hau wannan dutsen ka juya baya zaka ga bishiyoyin dalbejiya da yawa ƙasa sardauna ya ba saudiya su an ce aje aikin haji da ya gani sai ce wanga wuri haka babu innuwa aka ce ai itace bai ce kuɗi ko dalbeji a kubarka su da yake su suna da tattali har yanzu yana har yanzu yana har transplanting suke cire su canza mai wuri da girman shi za su iya kwashe gona guda su kai ta wata gona munan sai dai ta sariya ana kai wa mai kosai eh so an gane amma da yadda a samu wata ta danye mana research ko da kaɗan ne akai gaskiya mu amfana da shi yana da yana da fa'ida Allah ya sa mu dace to annabi sallallahu alaihi wasallam dai na faɗa muku yana yin aswaki da ɗanyen itaciya ko busasshe alhalin yana azumi shine matsalar da ta sa na dawo baya yana azumi ko da yana da ɗanɗano baya karya azumi an fahimci wannan yawwa da wannan ne malamai suka yi istinbadin fitar da halascin yin brush ga mai azumi an gane yawwa to annabi sallallahu alaihi ya kasance yastaku inda kulli salatin yana yin aswaki a lokacin kowace sallah wa inda qira'atil qur'an haka ne idan zai karanta alqur'ani zai gana da Allah to yakan tsaftace bakin sa wa inda naumi haka nan sanda zai yi bacci wal istiqam me yasa yake sanda zai yi bacci saboda in ya karanta atil kursi malaika zai sauka a wurin malaika bai san wari kamar inda mu mutane ba mu so wal istiqazu sannan yana kutaya ni kirgawa yastako inda kulli salatin a yayin kowace sallah nawa wa qira'atil qur'ani yayin karanta qur'ani wa inda naumi da sanda zai bacci wal istiqaz da sanda ya farka daga bacci wa inda taghayyurul fami ko kuma da yayin da bakinsa ya canza ya ji bakinsa na mai ba daɗi an samu biyar wa sawa'un kana muftiran aw sa'iman kun ga magana na kuma daidai ne wannan aswakin yakan yi shi ne a lokacin da muftiran bakinsa a buɗe ba azumi yake ba aw sa'iman ko kuma yana cikin azumi aw fi awwalin nahari ko a farkon yini ne a cikin azumin ko ba haka ba aw fi akhirih ko a ƙarshen sa wahiya ibadatun to akwai na shidan da bai kawo ba shine yanda zai shiga wurin iyalansa annabi sallallahu alaihi wasallam ne shiga wurin iyalansa yana yin aswaki wahiya ibadatun wannan kuma ibada ce wanda la tuklifu kaseeran ba ta daura ma mutane nauyi mai yawa yin aswaki kam ai ba wani tashi hankali bane fahris dan haka nan ka kwadaitu akhil muslim ya kai dan uwa musulmi alaiha akan yin aswaki wa kadhalika kuma kamar haka indal wudu to gashi ne ya karo mana a yayin alola idan zai yi alola yana yin aswaki saboda an abi huraira radiyallahu anhu an karbo daga abi huraira Allah ya kare yadda ga abi huraira qala ya ce qala rasulullahi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya ce laula an ashukka ala ummati in dambaicin kada in tsananta akan al'ummata la'amartahun bisiwaki da na ba su umarni na wajabci su rinka yin aswaki inda kulli wudu'in a yayin da za su yi kowace alola. Yanzu mun samu dalilin na alola, ku kyale takharijin mu je gaba saboda lokaci. Malam ya ce na arba'in da tara, na kuna arba'in da tara, na kuna hamsin da biyu kenan? Na kamo ku mu je zuwa. saura ɗaya ko? Ya ce wa ana Aisha ta radiyallahu anha an karɓo daga nana Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta, anna Rasulallahi sallallahu Alaihi wasallama ƙala, lallai manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce, Asiwaku, kun ga asuwaki ɗin nan da na ce ku rinƙa yi ko kuka ga ina yi? Mutaharatul lilfami yana tsarkake baki fa, ka zama ɗan gayu in kana yinsa. mardatun lirrabbi kuma yana sa Allah yadda da bawa magana ta kare hmm Allah na'am eh kin ce especially aswaki na me eh haka ya ce ki rinka yi ko? Tokin gani ko? Kun ga wannan tajriba ce mai kyau. Yana yana da fa'ida kwarai da gaske. Ai wato ku gane inda Allah sallallahu alaihi ce abu kaza to wallahi duk alkhairi na cikin sa. In dai kana neman alkhairi to ka tsaya a wurin. Duk wanda ya daga ko ba lalle ga abin da zai faranta masa ba. To yanzu kai ko kana da brush ɗin ko foreign kake ake siyo ma kai oda ka siya kai wane ne ka tabbatar kuma akwai na itacen aswakin da kake amfani da shi din mai taushin mai dan kyau a lokaci lokacin nan da aka ambata saboda ka zamto ka hau network ɗin sunnan sosai amin ya rab imam al-bukhari ya ruwaito na'am a'a kin ga wancan da aka siffanta ce yana da taushi ina gudun karfi mai karfin kinga ko brush ne ai masana harka hakori suna fada ba so kai da mai taushi da yawa ko mai karfi da yawa ana samu a kawo zaki sassa token jin di yawanci wurin masai da dabino suna hadawa da aswaki eh kin fahimta in kuma karfin jika shi aro zai sa ya taushin dai ma'ana dai a guji mai karfi saboda kai ya raunata baki shi yasa na kawo wannan ba dan ina nufin shi ma ba a yi da shi ba ai bai ji kai hakuri mu tsaya an an fahimta shi o ashe abin da nake na dauka nike gani garara garara so so saboda haka ina ganin anan da mu takaita insha Allah ko sai Allah ya kai mu yau yaushe ne jama'a sati ne to gobe akwai karatu kenan to Allah ya nuna mana ina ganin sai wa alaikum assalam eh Mm. Mm. don amma a sanin shi cewa sai an yi alola ake sa safa kafin a shafa sai daga baya lahiya lau daga baya sai fara shakka yana tsanin ko ya yi ko bai yi ba e shi ne nake nufi ma'ana mutum ya sa safa sai da Eh, abin da nake so in gane, yanzu dai misali kin sa safa, sai da kika zo za ki sallah, sai kike tunanin ko kika za ki alola za mu ce, sai kike tunanin an yasan da kika sa safan nan, kina cikin alola ko ba ki ciki, ko haka haka tambaye ke nufi? Mhm. Mhm. tun da ya riga ya shafa idan da bai da alwala ya sa ai mutum safan ya alwala sai ya tunanin cewa yana da alwala ya sa safan sai da ya fara sallah sai ya fara tunanin cewa dan da ya sa safan nan to akwai alwala To ai abin da yake zaton ki mafi rinjaye shine da alola a kafanki tunda har kika wuto iqama kika shiga sallah sannan ne mutum ya fara shakkan ko da shi ko babu zato mafi rinjaye shine akwai ka'ida ita ce al-yaqini la yazalu bishak idan kan abin da ka san asali ka san tabbas ne sai wani abu yazo yana sa maka ko ba haka bane to zaka koma kan tabbacin ne ka kyala ba hakan ba ina fata kin fahimta saboda haka zaki kaddara cewa kina da shi kuma sallan ki tayi har sai kin samu yaqinin cewa a a fa kin san baki sa ba baki a lokacin ba shine amma dan tunanin kila nayi ko ban yi bane asali shine mutun yayi saboda ana cewa haka to za buɗe mutum kofar shakka daga nan kuma sai ibada ma ta gagare shi an fahimta Allah ya taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik darasi na tara zamu tashi ko